أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu har ya zuwa dai yanzu muna nan akan tambayan da muka fara wanda shine tambaya mafi girma a cikin kadiyar namu da shi ma muka yi mashirin namu take ma'ana wane ne mai faɗa a ji a cikin rayuwar ɗan adam babu shakka wannan shine wato zamanmu na hudu a darasi na hudu na cikin wannan ƙoƙarinmu na amsa wannan tambayan a darasin da ya gabata dai mun ga irin yadda ilimi yake da wato muhimmanci amma kuma yana da iyaka cikin abubuwan da zai iya kawo tasiri a ciki mun ga yadda ilimi baya wuce wato cikin abubuwan da suke karɓan canji waɗanda suke za a iya kawo hanyar da za a fa'idanta da waɗannan abubuwa amma bai kai matsayin ya shiga cikin tabbatattun abubuwa ya kawo canji ba mun ga yadda ɗan adam ya gaza kwarai da gaske wurin samar ma kanshi wato wani magani da zai hana shi ya mutu idan lokacin mutuwa ta yi mun kuma ga yadda ɗan adam ya gaza wurin samar ma kanshi da rayuwa cikin nishaɗi da samartaka ya nisanci tsufa mun ga yadda ya gaza mun ga yadda ɗan adam ya gaza wurin samar da abinci ba ta ƙarƙashin ƙasa ba ko kuma samar da ruwa ba ta sama ba haka mun ga yadda dan adam ya gaza wurin biyan bukatunsa na yau da kullum musamman ma wurin kawo canje-canje da sauye-sauye a al'amuran da ya shafi tsari na nizami na falaki a rayuwar yau da kullum duka waɗannan hanyar mu ne na mu tabbatar da cewa lallai ɗan adam duk abin da zai yi yana da iyaka kuma iyakan nan bai isa ya wuce ba a yau za mu yi wani wata tambaya ce mai matuƙar muhimmanci wacce kuma tana da jibi da tambayan mu babban wadda muke so mu amsa a nan muna so mu duba dangantakan da ke tsakanin halittu da kuma sulukin ɗan adam da yadda yake rayuwa kamar yadda ya kamata za mu iya sa wannan a cikin tambaya mu ce shin akwai wata dangantaka tsakanin dokokin wannan rayuwar wato dokokin duniya da kuma rayuwar dan adam a ciki ƙa'idojin rayuwar dan adam a cikin wannan duniya akwai da wata alaka ma'ana shin akwai wani tsari da ya samar da wani ka'ida da ya kamata dan adam ya rayu ko kuwa zai rayu ne a ciki kawai kamar yadda ya so ba tare da matsala ba musamman ma ganin cewa da yawan mutane waɗanda suke kawo wato rikici akan wanne za a bi ma'ana shin tsohon abu ko sabon abu ba su cika sanya wannan tambayan a gaba domin su amsa ba duk kuwa da muhimmancin wannan tambaya don haka akwai ka'idoji na wannan rayuwa akwai kuma dokoki wanda dan adam ya kamata ya mutunta idan har da yana so ya ci gaba da rayuwa ba wani wanda ke kokonto akan cewa da a ce wannan rayuwar tamu a shimfiɗe take babu wani matsala ma'ana a shimfiɗe take kamar an shimfiɗa tabarma ko kuma an shimfiɗa wani babban abu a fili wanda babu wani tudu da kwari da haka rayuwa take to babu shakka dan adam ba shi da ta cewa zai rayu ba tare da ya bi wani manhaji ko kuma ya tsaya akan wani tsari na rayuwa ya mutunta wannan tsarin ba sai dai kasancewa wannan rayuwa cike take da tudu da kwari cike take da abubuwa waɗanda suke bijirowa masu bayar da tsoro cike take da kuma ramuka da kwazazzabai hakan ya saka cewa ɗan adam zai samu nasara ne daidai da irin yadda ya bi rayuwar a hankali ya bi ta cikin wani tsari na wato dokoki ya mutunta su idan ya saki kanshi ya raye ya tafi kawai gaban shi gadi to babu shakka yana jefa kansa ne zuwa ga hanyar halaka da kuma hanya na wato taɓewa ganin cewa wannan rayuwar ba zai yiwu ta tafi a haka ba don haka dole ne akwai ƙa'idoji da ya kamata ya bi inda yana so ya samu salama ƙa'idojin nan sun hada da ɓangaren abin da ya shafi imani na aƙida akwai waɗanda suka shafi dokoki ne na tunani akwai abubuwan da suke da dangantaka da rayuwar zamantakewa idan har bai mutunta wannan tsarin ba to babu shakka zai zama na alaƙan shi da wannan duniyar wacce take tudu da kwari ba za ta kai wato gagaci ba saboda haka gwargwadon irin yadda ya mutunta irin wato bin ɗaukan doka da bin taka tsantsan a cikin wannan rayuwa gwargwadon irin yadda ya samu nasara ya kuma samu alhairan da ke cikin wannan halitta kuma duniyar baki ɗaya haka gwargwadon irin yadda ya yi ma waɗannan dokoki da tsare-tsare rikonsa kai narkashi to gwargwadon inda kuma ya koma baya ya samu ci baya a rayuwarsa balma zai iya kaiwa zuwa ga halaka don haka ne a nan muna magana ne akan samun sa'ada ta duniya da lahira baki ɗaya ma'ana sa'adar da za ta bai wa ɗan adam nasara a matsayinsa na ɗan adam shi ɗaya kuma ta bai wa ɗan adam nasara a matsayinsa na jama'a ba sa'adar da aka gina ta kawai akan wani ya kashe wani domin shi ya ji daɗi ba saboda haka mun ba ma kowane irin shakka akan cewa duk wani aƙida da ɗan adam zai yi aiki da shi musamman ma a cikin abubuwan da suka shafi abubuwan da suke da alaƙa da rayuwa wato ɓangaren da muka bayyana na halittu waɗanda ba sa canzawa to dole ne ya zama na akwai wasu dokoki da zai mutunta waɗannan abubuwan wanda ba sa canzawa a ɓangaren abubuwan da suke canzawa shi ma dole ne ya bi wasu ƙa'idoji waɗanda suke canzawa ta hanyar da zai iya amfana da wannan rayuwar kamar yadda wato ta kamata saboda haka za mu iya cewa rashin tunani ne a ce ga wani ɗan adam zai gabatar da rayuwa a wannan duniyar amma ya nuna halin ko in kula ga dangantakan da ke tsakanin ɗan adam da wannan ƙasan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura ma kai. To, in dai za ka raya kan ƙasa to dole ka mutunta ƙa'idojin wannan ƙasar. Haka idan kuma za ka rayu a cikin wannan ƙasa to dole ka mutunta ƙa'idojin da Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da su fitra a rayuwar ɗan adam. Irin ƙa'idar son ya mallaki abu, ya zamo nashi ne. to in kuma ka manta da waɗannan abubuwa to babu shakka ka shiga kuskure haka ma dole ka mutunta ƙa'idoji waɗanda aka saka su a matsayin hanyar da za a samar da ƙarin ɗan adam da tabbatar da ɗan adam a bayan ƙasa ta hanyar haihuwa da makamantansu dole ne ka bi wannan tsarin a kiyaye shi a bi tsarin kar a yi a bi wani tsari na daban haka ma dole ne ka kiyaye tsari na adalci da kyautata rayuwar zamantakewa rashin mutunta irin waɗannan abubuwan zai sa ɗan adam ya rayu wata rayuwa mai wahala kuma ba zai ji daɗin rayuwan ba kwata-kwata domin yana jawo ma kansa halaka ne da kansa da a ce ɗan adam zai lura da kyau zai ga cewa tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi manomi komin ci gaban da aka samu har zuwa yau tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu aka samu manomi to manomin dai shine manomi babu abin da ya canza illa kawai uslubin da zai yi noman da salon da zai bi domin a samu fa'ida mafi yawa haka ma shi ɗin manomi ne a kowane lokaci ba zai iya wadatuwa ga irin abubuwan da ake fitarwa a bayan ƙasa ba haka ma adalci wani abu ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci da ya kamata mu kiyaye shi kuma bangaren zalunci ko kuma wuce gona da iri akan dangantakar jinsi tsakanin namiji da mace shi ma ko ta hanyar buɗe hanyoyi waɗanda suke halatta juna ko kuma rashin bin wata ƙa'ida ta rayuwar auratayya mai muhimmanci to shi ma zai kai zuwa ga wani halitta wanda yake wani tsari wanda yake ba za a ji daɗinsa kwarai ba musamman ma ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da ɗan adam ɗin nan ya rayu a cikin wannan tsarin to akwai buƙatan a samar da iyali wanda yake duka sun ginu akan wani tsari na mutunta juna wanda kuma ba za a taɓa iya samun wannan ba sai a ƙarƙashin aure don haka ɗan adam a kowane lokaci yana buƙatan ya mutunta waɗannan abubuwa waɗanda za su kai shi zuwa ga ci gaba mu ba mu da matsala ƙwarar gaske da abu idan ya zama tsoho ko ya zama sabo a muhimmin abu dai shine tsohon abu idan a cikinsa akwai abubuwan da ilimi da tunani mai kyau za su karfafa to muna maraba da shi haka ma sabon abu idan akwai abubuwa waɗanda tunani da ci gaba za su karfafa shi kuma zai amfani bil adama muna maraba da shi haka ma a gefe ɗaya kuma a tsohon abu idan akwai abu wanda zai rusa kyakkyawar rayuwa ya kawo matsaloli a cikin rayuwar to shi ma ba mu maraba da shi muna kuma nisantan shi da kowane irin hanya na nisa saboda haka ba daidai ba ne a yi jifa da abu saboda tsoho ne ko kuma a riƙe shi saboda sabo ne kamata ya yi mu mutunta ilimi mu girmama shi ba a karan kansa ba sabo ba wai don sabo za mu girmama shi ba haka tsoho ba wai don tsoho ne za mu girmama shi ba za mu girmama su ne gwargwadon irin abubuwan da suke ɗauke da shi na tsarin rayuwa wannan tsari masu ƙoƙarin ganin cewa sun kawo canji a ko kuma sun nuna rashin amincewa da dukkan wani abu wanda yake wato tsoho to wani abu ne wanda yake bai daidai da rayuwa ba kuma yana kaiwa ne zuwa ga halaka wanda ya kamata a ce mun mai da hankali mun sa ido da kyau mun amfana da irin wannan ci gaban don haka dan adam yana buƙatan ya samu tsari da zai kai zuwa ga samun nasara domin idan kawai ya ce abin da zai bi shine kowane lokaci ya nisanci sababbin abubuwa a ya nisanci tsofaffin abubuwa saboda kawai ya yi riko da sababbi to wannan ba zai kai shi zuwa ga gaci ba musamman ma idan mun lura muka ga cewa akwai abubuwa da yawa waɗanda wato duk wani wanda zai ce gashi bai son abu saboda tsoho ne to dole yana rayuwa a cikin wayannan tsarurruka kuma dole ne ya mutunta su kamar misali tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya dan adam har ya zuwa yanzu hasken rana ko zafin rana da haskenta duka tsofaffi ne ba su canza ba haka ma ƙasan da muke rayuwa a ciki tsohuwa ce haka ma irin juya wanda ake samu na falaki tsohon abu ne dukkan tsofaffi ne haka ma fitiran mu je mu yi noma mu kuma samar da abincinmu mu samu madara ta dabbobi dukkan tsofaffin abubuwa ne kai abubuwan da muke jin tsoro ɗin nan da yawa tun da ana jin tsoronsu tsoron da muke yi na tsufa bai saba ba tsoron da muke yi na ganin cewa kar mutuwa ya ci nasara a kanmu bai saba ba duk da haka kuma mutane waɗanda suke wato rajin sababbin abubuwa suna cewa suna ƙoƙarin su kawo sabon abu kuma su yadda abu abu komin muhimmancin shi ma dama tsoho ne don haka wannan ba abu ne mai matukar muhimmanci ba menene dangantakan wannan magana da abubuwan da muke tattaunawa ne babu shakka wannan maganan ba manufansa shine ya ce a koma zuwa ga tsohon abu a cire duk wani abu na cigaba ba sam manufa shine mu sanya ƙa'ida na ilimi wanda shine za mu kai zuwa ga cigaba mun ga sanda ilimi ya tsaya ya tsaya ya kawo canje-canje a tsarin gine-gine na rayuwar yau da kullum ya kawo musu abubuwa da yawa waɗanda a da babu su kuma suka zama masu fa'ida da alfanu a rayuwar mutane na yau da kullum mun ga yadda ilimi a karan kanshi ya samar da wani canji a cikin waɗannan fagage da ba kasafai dan adam ɗin da yake iya tunani ya ce ma za a iya kaiwa zuwa wannan ɓangare ba saboda haka dan adam a ɓangaren ilimi ya samar da abubuwa masu yawa masu matuƙar muhimmanci don haka ne za mu iya tabbatarwa a nan cewa idan dai har kana so ka rayu a cikin wannan duniya wacce take da tudu da kwari to dole ne ka mutunta tsare-tsare waɗanda suke dokoki ne na wannan duniyar wadda aka samar da su idan ba haka ba kuwa za a yi wato ɓatatta misali kamar mu ce idan mutum ya bar kanshi kawai ya saki kanshi ya ci gaba da rayuwa ba tare da dokoki ko kuma mutunta tsare-tsare na ubangiji ba sawa'un a ɓangaren abin da ya shafi tabbatattun abubuwa ne ko kuma sababbi waɗanda ake iya kawo sauyi a kai to hakan zai iya kaiwa zuwa ga halaka ga rayuwa mai yawa babu shakka wannan maudu'in shi ma idan mun fahimce shi da kyau to zai ja mu zuwa ga amsa tambayanmu a darasi na gaba idan allah ya kai mu inda za mu kawo cikakken bayani akan wato bayan mun san dangantakan da ke tsakanin waɗannan abubuwan da muka tattauna a darussanmu wato hudu kenan ya zuwa yanzu to za mu san inda za mu dasa tambayar tamu kuma mu kai zuwa ga cikakken amsa a cikin darussan da muke gabatarwa muna batan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya kuma sanya mu samu nasara wurin fahimta Allahumma amin nan za mu dakata sai in Allah ya kai mu gobe wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu